أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم سيدنا محمد الفاتح خاتم على آله حق قدره ومداره العظيم آه الحمد لله muna da yi wa Allah tabaraka da Allah godiya da mai domu wannan karatu namu na yaren ibada to idan ba a manta ba da zamanmu na ƙarshe cikin zancen sallah ne mun zama na uku yau na hudu zami an ba manta ba kuma arewa yau wancan karon an yi bayani ba su kan a takaitaccen bayani ba su kan sallar da kun mutum ya rage a irin wannan sallar to sallar shi ba karɓaɓɓiya ba ce to wadda muna cewa sallar nan abu ne mai faɗi za mu ɗaukar lokaci muna bayani a kanta to kar mu manta da abu mafi mahimmanci kan abu mai mahimmanci ya matar da mu abu mafi mahimmanci saboda haka muka yi bayani akan wannan wato abubuwan da dole ne dole ne sallah ta kumshe su kuma dole ne kar sallah ta rasa su to yau kuma za mu ɗauki abin guntu guntu insha Allah ko da iya tsayuwa ne ta sallah insha Allah kuma gaban nan za mu rika bayanin duk wata sunna da musabi da farilla saboda karshe ko maza koma a yi bayani bisa kan abin da shahi yaran sallah shi ko sai ka san sunnan ka san farilla to idan mutum ya tashi za yi sallah farko ana son mutum ya ji a ransa abin da zai yi sallan nan al-musalli yunashi rabbuhu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace shi mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi saboda na rawaito cikin manya-manyan bayan Allah jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manta ba shine Musa al-Kazim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wato an ga in daga ya ce a dauko mai ruwan arwalla sai aka ya launin jikin shi ya canza tun daga na cikin ya canza ya canza kwata-kwata a sai yadda mutane suka kasa kuri suka tambaye shi daga an ce arwalla ce magani dilonin jikinku ya canza kun canza kama sai ce a ba kusan wanda zan ganawa da shi ba ne ba ba kusan wanda zan ganawa da shi ba ne ba saboda girman Allah ganawa da Allah zalla saboda aka ake ce mata azumin ibada ce mafi girman ibada ne cikinta ne za ka je ka gana da ubangijinka sallah ganawa ce da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ana so mutum ya ji wannan mutum ya zo sallah ya san abin da zai shi ne mai ahazi yake cewa wasu don yake yake ido na fiye jalisa da ce nurun azimun yana la ya nalu idan khashuna sallah tana da wani irin haske mai girma amma ba mai samun wannan hasken sai fa masu tsoron Allah a cikin sallah shi irin wannan tsoron Allah na khushu'i wanda kisan shi da khushu'i shine akwai nutsuwa ta gabai har hawaye kuma da nutsuwa ta zuciya mutum ya san abin da yake mutum ya san abin da zai abin da ke gaban shi sallah babban abu ce to mutum ya zo sallah yana halartarwa da wannan abu haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin wile Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa idan aka yi kira sallah manzan Allah sallallahu alaihi muna zaune da shi muna muna hira muna kawai sai ya tashi ka annahu la ya'rifuna wa la na'rifu kamar kai ka ce bai san mu ba ba mu san shi ba sallallahu alaihi wasallam sallah da an ce sallah saboda haka in ka zo za ka yi sallah ka san za ka ganawa ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wurin wasa ba ne ba ma'adar ya ce wala ya za ku fi salati inda na zafi da mutu da ibu ba mai dariya cikin sallah sai rabu kanan ne wanda bai sa wanda ke ne wasa wanda ke wasa da addinin shi dun ba aka ba ba mutum mutum ya zo sallah ka ce sallah to shine in aka zo sallah abin da za a yi na farko wannan istisharin jin wannan girma na ubangiji da za ka san wannan lata babba da ka samu ta ganawa da ubangijinka kai tsaye saboda kana magana ne da Allah kana magana ne da Allah kana fuskanta Allah ya tabaraka ta to wannan abin ne kamata mutum ya ji da farko mutum ya zo aiki na farko shine niyya niyyan nan kamar yadda malama suka ce ana gwa ta da kabar harama wato kamar gama ta zaka yi da kabar harama kana zuwa sallar da zaka yi ta dar ma niyyar yin sallar da zaka yi ba lalle ne ba sai ka ce na dar ma niyyar yin sallar asuba farilla na dar ma niyyar ada'in sallar bayar da sallar asuba farilla to shi wanda ke da haka ya zama dai kamar tana maka shi amma tunda an ce a gwama ta a hada ta da kabara abu ne zai wuya ko sai dai in ka maka wai kana hudi zaka ce yawa Allahu akbar wataƙila wannan wajen bai zama ba wani abu ka dai hada sun dai shi dai kana hada ta ake yi da niyya ana hada ta da kabara harama niyya sallah sai mutum ya ɗarmi a niyyar yamma ina ina sake nana ta ba wai niyya sai ka hudi da baki ba eh wa mahallu hal qalbu ita niyya wurin ta shine zuciya a zuciya ake ɗarmi a niyya da cewa mutum ya haɗi kuma dai mutum ya waɗin ba da yi ba amma karka ce sai na faɗi dole kamar niyoyin da ake waɗi ko ne sai ka faɗi daidai haka haka na neman ka ce ko kamance ko larabcin maka iya ba ko ko kamance da ake to dai abin mafi muhimmanci ka ƙudure a ranka za ka kaɗar ma'aniyar sallah asuba misali sallah asuba ce sai ka ce Allahu akbar kana ɗar ma'aniyar nan kau kana kafara sai ka ce Allahu akbar ita ɗar ma'aniyar nan farilla ce sannan kabara nan cewa Allahu akbar wannan kabara ita ma farilla ce ita ce ake ma kabara harama kabara harama kabara ta shiga sallah to ita wannan in ka yi kabaran nan ana so lokacin da kake kabaran nan ka daga hannuwanka Allahu akbar kamar yadda mai risala ya ce su kai daidai ka hudinka su kai daidai ka hudinka hannun ga sai ka ɗauka su sun kai daidai ka hada kowa zan ka hada dai wannan ne inda damtse yake gamuwa da kashin wannan kike ta wuya ka hannun ka su kai nan ko ko ƙasa da haka ma'ana su kai daidai ka ɗago su daidai kirshen ka kai in mace ce ma aka ce ba masu ta kai haka nan ba za ta daga amma kar ma su kai haka ƙasa ga haka ma'ana su ɗan ta dai ɗaga da hannuwa su kusanci kirshen ta yawwa sai ta aji mutum shi ku daga hannuwa nan daga hannuwa domin kabar harama sunna ne da cewa an suna cewa mustabi in mutum kai kabbaran nan yana da kyau mutum ka san abin da kake ka ƙara sanin abin da inda a ce mutum ya mance ma ko me yake to wannan kabbarar ta tana mai da ka ce Allahu akbar sai kai fa da Hausa kamar ka ce Allah ya fi shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma daga dukkan komi ma daga dukkan abin da kake so daga dukkan abin da kake ki daga komi ne ne abin ka daga hannunka ka ce Allahu akbar Allah ya fi shi girma to ka gani ka halarto girman Allah a gabanka Allah duk wani girman da ka sani Allah ya fi shi girma to sai ka halarto wannan girman na ubangiji a gabanka ka san kana daga nan za ka shiga munajati za ka shiga hira ne da Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke so ya san shi da Allah to karanta alqur'ani to lokacin alqur'ani za ka karanta saboda haka ana kiyaye wa an sunan dubba anan an hana mutum a cikin sallah ya yi toshi ko da ta kama majina ta zo mutum ko ya wuyi cika mai baki to karya dama shi tofin ma kan shi wato yana bata sallah ba ba tofin ba ko iska ne zaka tofa haka tof da gangan to inda gangan ne wannan yana bata mutum sallah to ba balantana ko ka to wata majina ko mai balantana gabanka wato Allah ya huskanto ka kuma inda aka fuskanto gwam ka to ka to kai to hina wurin bai dace ba saboda haka yanda ake yi ko da miyo ya zuma ko majina zaka yi zaka yi in ba in baka da abin shafewa sai ka yi ka saki abin kamar ta bakin ka haka da hikima ta daidai kawar ka ta hagu ka dan shanye ta yanda kana tuba ka da ka ka koma ka rihi abu kafar hagu ba a tori a fuskanci alkibra da mashina ko ya waka dan kai kabaran nan za ka yi tsayuwa ake irin tsayuwan sallah a tsayuwan sallah ita tsayuwa da su ake wanda ya ganka ya ce kai wancan wani abu mai mahimmanci ne yana tsayuwa ce ta wani abu mai mahimmanci ba tsayuwa ta wasa ba ba a ɗora hannu a kan ƙugu ba a yin ƙawa misali ƙawa dama ta ɗanyin tarce ta tagun wannan ƙawa tana gaba wannan tana baya a daidaita su ake sannan namiji an so ya dan ware tsakanin wannan kafar da wannan kafar dan ware kai kuma ka yi wani wara wara ka da yanda tsayuwarka ta daidai ka dan ware mace kuma an so ta dan gami tsakanin kahuwanta su mata gamewa suke mata su maza su da suke warewa ba a haka nan dan dosa na kafa ka dan ɗaya ɗaya kafa ce dan diddigen ka yi sama kawo kasan wajen yasin kashe yana kasa a ba a haka nan ko da ku ka gaji in dai ba sallar nafila ba ce to sallar nafila ta ya halitta ka shingina bisa kan kawa guda ka dan dage guda amma sallar farilla ba a hakan sannan ba a waiwayi a cikin sallah kabarta sallar nan yana daga sunna abin da ake so yana cikin abin da aka so mutum ya dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu saman kirshen shi in mutum ya kamo kamar daidai wuyan hannun shi in mutum yana so zai iya kama wuyan hannun shi da yatsanyin shi guda uku wannan babban yatsa da yatsanyin wancan kananun yatsanyin shi da karamar yatsanya da mai bi mata kai sai ka kamo hannunka ka kamo sanda hannunka da su su wa'annan sauran da manuniya da wannan ta gabanta sai ka shimfiɗa su saman tsanciyar hannun naka wannan sai ka dora saman kirjinka a wannan suna ce ta ma'aiki sassanan abin da ake ce ma kabaru ko kabalu shi dai kama hannu ne a cikin sallah sannan ya zo da kaifiya hadisai sun arawaito da dama da sai akan yadda ake yi wa za ka iya dorawa tafin hannunka na dama saman wato bayan tafin hannunka na hagu za ka iya kama wannan wuyan hannun za ka iya kama a sa'id abin da ke tsintsiyan hannunka na hagu da hannunka da dama wannan sai cewa kamar da kuma kamar da ke waɗi suna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ce in baka yi wannan ba baka da sallah amma kuma in kai bar in ka bar wannan kabar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a ce ba wanda bai yi ba bai da sallah amma wanda bai yi ba ya bar sunna sannan ka an so kana kabbarawa zaman ka kama hannun kakanan kuma ya kasance inda kake duba shine inda goshinka inda zaka kai goshinka inda zaka dora goshinka kasa nan ne kawai zaka tattaro kallon ka baki da nan ne zaka rika duba wa'an sun ce babu kyau a rumse ido cikin sallah to an su malama suka ce a'a ai an yi son marar ido to magana dai mafi inganci a cikin wannan tsakanin wancan da wannan shine so ake abin da zai tattaro hankalinka waje guda in kai rimtsi idan ne ke taro hankalinka waje guda to rimtsi idan ya yi dacewa da kai in kuma bude idan shine yi sanya ka taro hankalinka waje guda to sai sai ka bude idan ka bude idan ya yi dacewa da kai ba a san duk wani saboda ba a san duk a saki hankali da tunani su ta yi yawo ba a son hakan nan a cikin sallah saboda ma sallah abin da ka hankata a cikin sallah shine rabanka shine sallah wato ba a sallah kawai kana dai an gashi ana ganin jikin ka yana kaiwa yana kana tashi kana zama kana amma hankalinka ba tare da kai yake ba to wannan sallah in da ce zaka yi sallah haka baki da to kusan baka samu komai cikin sallah ka ba kamar da yazo cikin hadisi ba mutum bai samu cikin sallah shi abin da ya hankalta to in ka yi wannan kana duban inda za ka kai goshinka ka yi wannan tsayuwan kamar yadda muka kusanta kami ke zot kuma daidai yadda ya kamata kar ka kar mutum ya takura kanshi in ko da a ce yanzu cikin sahu ne akwai wanda yake nema sai ya wani bankare kamar sai idanun saukin shi sun taba idanun sau na makwabcin shi wannan ba abu ne wanda ya inganta aka ce ko sai idanun sau mutum sun ya asali ma abin da ya tabbata halittun mutane ba ɗaya bane ba wanda suke larabawa ƙahuwansu su kamar mike suke muka ƙahuwan mu suna ɗan karkatawa to in haka in ka miƙewar ka zot ba tare da ka takura kanka ba ba ta yi wa ƙawon ka su miƙe zot haka misali suka lalata kibla sai sun ɗan karkata to saboda haka dai in za ku yi haɗa ƙaramar yatsinya ko ta isa sannan sai mutum ya fara karatun sallah wannan abin da yake gashi dai na ce zamu zamu bayan abin da ke farilla da abin da yake sunna insha Allah har ma mustad to gashi ma amma da makaruhat abin da ke ba a so a cikin sallah dai dai gurgudu zamu rika bayyana su daga nan sai mutum ya fara karatu mutum ya yi kabbara sai ya fara karatu abinda mutum zai buɗe karatu da shi zai buɗa da fatiha bayan su a cikin musamman cikin mazhaban imam malik radiyallahu anhu ana cewa an karhanta yin bismillah an karhanta yin bismillah to amma ko cikin mazhaban imam malik akwai sabani akwai kaulin da aka ce wajibi ce ya bismillah nan to mu ko almajiran shehu yana lata anu ya wajabta mana wajibi ne na ga wani ma ya kawo shi yana cikin sharɗin maɗayikin tijaniya in za ka yi sallah duk sallar da za ka yi fatiyar za ka yi shika sai ka haɗa ta da bismillah kuma ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ba a'a kama haɗa mim din nan na bismillahir na bismillah tare da alhamdu yace bismillahir rahmanir rahim hamdu rahimil hamdulillahi rabbil alamin kuma wannan ba wai wani abu bane ba da maulam shi zan lata anhu wa ardahu wa naji ya kudi surhu ya kirkira ko ko ya sanya mu haka dan radin gashi a'a wannan ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya karanta haka yana da farala mai yawan gaske akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wanda ake ce mai hadisi na mai rantsuwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai rantsuwa daga mala'ika jibril yana mai rantsuwa daga mala'ika asrafil yana mai rantsuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala shi ma yana mai rantsuwa yana cewa wa izzati wa jalali man qala bismillahir rahmanir rahim duk wanda karanta bismillahir rahmanir rahim ya sada ta da da da da da Fatiha zai fasha addu'a ya mai ne shi kuma ya mala'ika ji an karga farsu da ku ina shaida muku ya ku mala'iku na cewa ni na gafarta masa kuma alƙawalla da yawa zan dauke mai azaban kabari zai zo da ayyukan shi ranar tashin kiyama kamar ayyukan annabawa wannan farala ce dai mai girman gaskiya cikin hadisi sannan da mu yake sai sallallahu alaihi cewa kullu amrin zibalin la yubda fi bismillah aw ba qata da wani lamari ma'abucin kula ce wanda ba fara da bismillah cikin shi ba to shi yankake ne kaga ana neman albarka an ce abu ya zama abu ya zama yankake albarka ka gani dole ne kai ka samu kai kai mai albarka saboda haka wanda suke almajiran shi da ta'anu almajiran shehu ne to lalle ne sai mutum ya karanta bismillah fatiha na sai mutum ya hada ta da bismillah sannan mutum in sallah kamar yadda aka sani in sallah asuba ne za a yi ta ne duka a bayyane za a bayyana karatu da cewa malama sun ce su mata su ma suna bayyana amma karatun su kai ya kai wato ƙasa ga karatun maza ba za ta rangada murya ta ba kamar yadda maza suke dagawa suna rangadawa haka ko yana da ko yana da aka da sun yi bayani dai kala kala a ce in dakin ta ne babu komi za ta yi da karatun ta yadda ta so ko ko in cikin dai gidanta ne gaban wanda suke duka maharaman ta ne babu komi za ta yi haka in akwai wasu ne za ta yi kasa kai kasa kasa haka da muryata Allah wala to shi a nan wurin karatun fatiya farilla ne sannan tsayuwa domin karatun fatiya farilla ne sannan tsayuwa domin kabar harama farilla ne ma'ana tsayuwa domin kamar harama ba ta yiwa yanzu misali ka tare kama sallace zake kawai daga zamani kamun ka miƙe ka ce Allahu akbar ko ku kana miƙewa ko da a ce ma kai tsaye ne akan gwiwoyin ka ce Allahu akbar sannan ka ida miƙewa to wannan ka bar farilla ka bar farilla ka bar sallah ka yanda ga namur sai an miƙe tsaye shine kita tsayuwa domin domin kabar harama tsayuwa wannan farilla ne sannan ita ma fatiha ba a karanta ta game iko amma ake zance mai lahiya wanda kana da iko kana lahiya kalau ka karanta fatiha daga zamani ko da sai ka kafara ne kace kai barin dan zamana in karanta fatiha sannan na miki ka mutun da lahiya shi to shi ma ya bar farilla dole ne sai kana sai za karanta fatiha nan sannan in sallah asuba ne ko ko sallan magriba ko sallan isha'i ana bayyana karatu to bayyana karatun nan shi ko sunna ne in baka bayyana ba kai a ɓoye kamar ka rage sunna kenan yawwa in ka da fatiha kuma sai ka karanta sura to ita sura ita ma karatunta sunna ne kuma ita ma bayyana karatun wurin bayyana kamar sallan asuba sallan magariba sallan isha'i shi ma sunna ne kuma cikin wa'in sauran sallolin guda biyu wato la'asar da azhar su kunan ba a bayyana karatu za a karanta fatiha za a karanta sura amma a ɓoye to kuma mu ƙara lura wanda yake liman yake bi wanda yake bin liman kuma yana jin karatun liman to shikenan limamin ya ɗauke mai karatun liman ya ɗauke mai shi ba sai ya karanta ba kana bayan liman yana karatu sallar asuba to baka karanta fatiha ma baka karanta sura ba Allahumma sai dai in inda aka samu lima akwai wanda suka gane cewa yana cikin sunna ma gisar sunna ya karanta fatiha sai dan shiru ya ba ku dama kuma ku karanta to in liman ya shiru kai ma zaka iya karanta fatiha in bai ma shiru ma bai karanta ba karanta to amma za bai ma maliki daman kawai fatiha nan ta liman abinda karatu liman nan shikenan ya dauke naka kai dai in ka saba da shi kan shi ka in ku sallah ce wadda inda ba a bayyanawa kamar sallar azhar ko la'asar to nan dole ne ka karanta ba ka ce karatu liman ya ishe ka a'a shi ma liman ya karanta fatiyar sura kai ma karanta fatiyar sura a cikin rakowi biyu na farko sannan biyun na karshe su ko fatiya kadai ake karantawa haka nan ɗaya cikin sallah ɗaya cikon ɗayan ta cikin ta magariba fatiya kawai ake karantawa kuma inda ake shiru nan ko da inda abin da ake ga wanda ana bayyana amma raka ta biyu da ke shiru ake yi magarba raka biyu na harko a bayyana karatu ɗaya ta uku sai a yi shi a asirce ba a bayyana to kai wannan wanda ake inda ba a bayyana dole kai ma za ka yi karatu ba ka bayyana hakan nan biyu wanda suke na ƙarshe na sallar isha'i shi ma ba a bayyana to tuna ba a bayyana liman ya yaboyi kai ma za ka yaboyi in kana bin liman to wannan a takaice shine ayyukan da ya kamata kiyaye sai kuma misalin insha Allah sati na gaba sai mu ci sai mu ci gaba insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima wa bi kawana khatim lima sabaka nasir la tawla wala hadi ila siratika almustaqim wa ala alihi qadri idan la yusbahana bi kalbi zati amma yasir salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin